أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ashirin da biyar ne ko a watan rajab shekara ta dubu da a ce mun tsaya ne a aya ta ta sittin ne ne a kunna abin da ko baya yi lahum dalalan ba'ida kuma shaidan yana nufin ya batar da su bata ne manisanciya a nan gurin Allah madaukakin sarki yana jan kunne ne ga waɗanda suke kai hukunci ya tahakamuna ila ghairillah suna kai hukunci zuwa ga wani Allah tabaraka wa ta'ala su watsar da hukuncin Allah su ɗauki hukuncin wani Allah tabaraka wa ta'ala imamu sha'abi yake cewa an yi wato wata husuma ne tsakanin wani mutum cikin yahudawa da kuma wani mutum cikin munafukai sai shi mai hudun sai yake cewa na ta hakam ila muhammadin a za mu kai hukunci zuwa ga muhammad saboda mu mun san muhammadu cewa annahu la ya akhudhu rishwa muhammadu baya karbar rashawa in ji bai hude wala yamilu fil hukmi kuma muhammadu baya baya karkacewa wajen hukunci dan an bashi wani abu ya canja hukunci baya yi wannan ba yahudi haka ya faɗa shi ko munafikin sai ce na ta haka mila yahud ka ji abin mamaki ba yahudi ya ce a tafi gurin annabi ya hukunci shi kuma munafiki da ke munafiki munafiki ne sai ce a'a ba za a je gurin muhammadu ba a tafi gurin yahudawa ya ce saboda an ba su rashawa za su iya karba kuma za su iya karkata wajen hukunci shikenan sai suka yi tufaki da shi ba yahudan shikan tutun da dama addininsa ne ya yahudanci ya ce aje gurin muhammadu an ce bara a je ba suka yi ittifaki cewa su tafi gurin wani boka a juhaina wannan abin da suka yi na ittifaki su tafi gurin wani boka suka yi mai hukunci shine Allah saukar da wannan aya alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk yanzu ba ga waɗanda suke rayawa ba munafikai kenan wanda suna raye cewa sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka da abin da aka saukar kafin kai haka suke faɗa a gaban mutane ana ji amma yuriduna an yata hakamu ila tagut suna nufin su je su kai hukunci zuwa ga tagut ibn qayyim ya faɗa tagut cewa shine kullu man ubida min dunillah duk wanda aka bauta ba Allah ne shi ba aka masa bauta kuma ya yadda da wannan bautar shine dawud ko kai ne kaga mutane suna maka bauta kuma ka yadda ka zama dawud wanda ya dora mutane akan hukuncin da ba na Allah ba kuma ya san wannan hukuncin ba na Allah ba ne ya ce lalle sai sun ya zama dawud ya zama dawud to wannan shine dalilin saukan wannan wannan wannan aya din kuma ba mamaki na munafiki dan yayi haka ko ba ka bane laysa bi gharib dama abun mamaki idan munafiki bai haka bane sai ya mamaki amma yanda munafiki ya ce kar a je gurin Muhammadu bai yarda da Muhammadu ba to kaga wannan ya nuna cewa ai daman ya tabbatar wa kansa munafurci ne Allah ke sai ya ce mai kuma wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم إذا كتير تعالوا إلى ما أنزل الله وتهو دن كما كوريكي أبند الله مدوكتين سلكي سوكر وإلى الرسول كما تعالوا إلى الرسول كنا تعالوا إلى ما أنزل الله تعالوا إلى الرسول وتوا مظلوم كما الكتاب والسنة كنا رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا manzo Allah ya ce za ka ga munafukai Allah yake cewa za ga munafukai suna kauce maka ya kai manzo Allah yuriduna anka i'rada suna kau da kai ga barinka in dai an ce a koma a rike Allah a rike manzon Allah to munafiki za ga baya yadda anan malamai suke cewa shi babbar alama ta munafiki shine wanda in aka ce a mai da hukunci ga Allah da manzan Allah baya yadda baya amincewa sai ya kau da kai kullum shi ya fi son abin hukunci da ra'ayi da son zuciya kuma a nan wanda kaga yake kin sunnan manzan Allah in an baci sunan annabi gabansa yana faduwa baya so ya ga sunna tana ci gaba kaga yana karkashin wannan aya din yasudduna anka sududa suna ta yin saddu suna toshewa ba sa so su ga addinin Allah ya ci gaba wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar wa ilar rasul kuma ta'alu ilar rasul ku zo mu je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu karbi hukunci a ganshi a gare shi yasudduna anka sududa zaka ga suna kau da kai ga kin barin zuwa wurin ka ya manzon Allah kau da kai na haƙiƙa to shi kaga watsar da sunan manzon Allah da rashin binta da rashin mata biyayya wannan yana nuna sifantuwa ne da sifa irin ta munafukai Allah kiyaye sai ya ce فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف إذا أصابتهم مصيبة يا يا كيكي غني إذا مصيبة تساميسو فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة يا يا ذا سجيبا كان في عند مصيبة تساميسو ukuba ta same su saboda toshewa da tauye addinin Allah da suke yi bima qaddamat aidihim da abin da hannayen suke aikatawa ai sifar tasu ko halin da za su kasance ya fi karfin baki ya bayani sun maja'uka sai gashi sun zo maka ya halifuna billah suna rantsuwa da Allah wallahi tallahi ka duba fa mutanen da subhanallah Allah ba su yadda da shi ba ba su gaskata Allah ba su gaskata manzan Allah ba amma yayin da musiba ta sauka musu su suna wallahi tallah yahlifuna billah sai su rinka rantsuwa da Allah in aradna ay ma aradna bil udul anhi fil muhakamati aw bit tarafu ila ila ila ila ila ghairihi illa ihsanan wa tawfiqa wallahi ba wani abu yasa ba muka ƙi mu je gurin manzan Allah mana hukunci ba ce kawai dai muna nufin isani ne da neman dacewa kawai a'a to isani da neman dacewa za ku tsallake manzan Allah kaga sun lauye kenan sun lauye kenan to shine Allah yake buga misali anan yaya wace irin ukuba za ta same su wace irin usu idan ukuba ta same su ta tashi hankali yaya halinsu zai kasance yaya za su sa kansu alhali sun kaurace wa Allah sun kaurace wa manzan Allah ga su kuma su suna ce maka rantsuwa su ai ba abin da suke nufi illa ihsanan fil qawli wa tawfiqan sawaban kenan suna sun yi magana ne dan su dace sannan kuma su nemi hukunci na dacewa da adalci to kuma ai babu wani dacewa sama da na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu suka ce illa ihsanan ai illa ihsana ba'dhum ila ba'd wato sai yau sashin su yana so ne ya kyautatawa wato wato sashi to shine Allah ya yace me kuma
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم haka فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ya ce waɗannan yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne waɗanda Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu na munafurci alima anna ma fi qulubihim khilaf ma fi alsinatihim karka damu da rantsuwar su Allah ya sani abin da ke cikin zukatansu ba shine yake kan harshen su ba Allah ya sani rantsuwar da suke maka rantsuwar ƙarya ce Allah ya sani abin da suke cewa sun yi imani da kai a baka ƙarya suke yi zuciyarsu ba haka take ba ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum ka kauda kai da barin su kuma ka kau da kai ga barin ukuba da za a yi musu kakka damu duk masifar da za a jefa su a kiyama to ka kau da kai ga barin su ko kuma fa'ari da anhum ka kau da kai ga barin karban uzurin su wa izuhum kai musu wa'azi da harshenka wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ka gaya musu magana ta tsoratarwa khawifun billahi ka gaya musu ka tsoratar da su narkon azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ba su daina wannan munafurci ba kamar yanzu malamai suke cewa abinda ake nufi a nan wa kullahum ka gaya musu ai alqaulul bali in azhartum ma fi qulubikum min an-nifaqi qutiltum matukar kuka bayyana abin da ke cikin zukatanku za a kashe ku ne wannan abin da kuke yi aiki ne na kisa da aka kuma za ku tuba wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha da ya musu zance mai shiga mai balaga isirri wal khala a ɓoye ka shigan musu da sako zuwa gare zuwa gare su ka nuna musu hadarin abin da suke aikatawa dan wana wannan aya ko waɗannan ayoyi duk suna mana magana ne akan munafukai hadari na munafurci yayin da mutum ya wayi gari yana yana kullawa yana kwancewa yana kullawa yana kwancewa ta hanyar munafurci to yayi hasara bai dace da zuwa duniya ba iya musiba ta kare akan munafiki saboda zai zo ya bayyana musulunci a zahiri amma kuma wallahi kafirci ne a cikin zuciyarsa a batini da wannan mummunan aiki ne tur da irin wannan lalataccen aiki na munafurci kuma an faɗa alamomi sun tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na munafurci Allah ce duk wanda kaga in yayi magana yana ƙarya to munafiki ne wanda kaga in yayi magana yana ƙarya wanda kaga in yayi alkawali yana tozartar da alkawalin wanda kaga yana cin amana waɗannan rukunai guda uku sifofi guda uku tada guda uku wanda suka tabbata a kansa manzo Allah ce kana munafiqan khalisa munafiki ne tacaccen munafiki na hakika duk wannan ayoyi suna magana ne akan waɗannan munafikai kuma akwai su a da akwai su a yanzu yawwa kuma na sha gaya muku munafikai a cikin musulmi suke suna nan suna nanage a cikin musulmi ba lalle bane ku iya gane su amma kullum idan addini ya ci gaba haushi suke ne munafiki ba duk inda ya ga abu ya addini yana ci gaba sai ya ji baƙin ciki da ya ji an kakkashe musulmi ko an rusa su ko an tozartar da su ya murna dukkan wani abu na ci gaban addini baya so da wannan alama ce ta munafurci Allah kiyaye ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha na'am
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله نعم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله بمتورو منزوبا بمأيكو منزوبا face sai dan a yi masa da'a bi iznillahi bi amrillah da umarnin Allah mun turo manzanni ne don ku yi musu da'a li'anna ta'atar rasul wajabat bi amrillah yi wa manzo biyayya wannan wajibi ne da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala walau annahum idh zalamu anfusahum ina ma da a ce su yayin da suka zalunci kawukansu su lokacin da suke kai hukunci zuwa ga wani Allah ja'uka sun zo wurinka bayan sun yi wannan tabargaza fastaghfirullah suka nemi gafara ubangiji wastaghfara lahum rasul kuma shi manzo din ya nemo musu gafara da sun yi haka lawajadullaha tawwabar rahima ai da sun samu Allah mai karban tuba ne rahiman kuma mai jin kai ne tabaraka wa ta'ala to amma ba su yi ba ba su yi ba ba su yi ba to mun ciro manzo ne don a yi masa da'a a bi shi wannan aya tana nuna mana wajibcin bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ko ko kana jin daɗi ko baka jin daɗi ko kana so ko baka so ko ko kana cikin nishaɗi ko kana cikin ɓacin rai ko me ma dai inda annabi ya ce ayi kaza to dole sai ayi wajibi ne wa ba arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah an turo shi ne don a yi masa da'a da umarnin Allah kuma ayoyi za su zo nan gaba da suke mana magana akan wajibcin bin Allah da manzan Allah din da kuma hadarin fantarewa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce me فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم na'am ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
riwaya eh, ta zo a riwayar Imam al-Bukhari Allah ya yi masa rahama an samu wato sabani kamar yadda Urwa ibn Zubair yake ba da labari cewa Az-Zubair eh, ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu yana ba da labari cewa yayi jayayya da wani mutum cikin mutanen Madina kuma wannan mutumin ya halarci yakin badar suka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wato gona da suke da shi kuma akwai magudanar ruwa a cikin gonar kamar lambu ne babba ana shayar da gona ta sha ruwa to amma sai ruwan ya zo gonar wannan sannan ya karasa gonar wancan to saboda hali irin na dan adam dukan suna shayar da gonakinsu ruwan amma ɗaya sai ya buɗe ruwa wanda ya fi kusa da kogi kenan sai ruwa ya shiga gonarsa sannan in ya kewaya kewaya sai ya buɗe wa ɗan uwansa kuma in ya sha ya sha ya sha sai ya farke ruwan sai ya shiga gonar ɗan uwan shi kun fahimci wannan amma yanzu misalin muna da gonaki muna bayi da irin janareto ɗin nan na- na ruwa an sa shi a kogi yana ɗebo ruwa ko to gona ta ita ce a nan farko cikin masallaci kai kuma gonarka ita ce a can haraba wajen baburan nan kai kuma gonarka ita ce a can wajen masallacin mata kuma muna ɗiban ruwa ne daga wannan ɗan kwari-kwarin to idan an zo kan ba da ruwan nan wace gona ce za ta fara samun ruwa ga wace ko tunda ita take kusa da ruwa to shikenan shikenan wannan shi wanda yake da gona a gaba zubairu shi yake da gona ta kusa da kogi shi kuma ɗaya mutumin madina shine gonarsa suke bayan zubairu sai ce shi ba san bai yadda ba fa ya zubairu zai zo a ya jawo ruwa sai ya riƙe ruwa a gonarsa ba zai ba shi ba wai dole in an kawo ruwa din a farko dole sai an bashi shi an banci wannan kun ga ɗabi'a ba sabai ne wannan ya ce ya za ka yi in ka jawo sai ka sha sai gona ka ta sha ta ta sha kawai ka sake ta ta wuce gona ta A, to shi ma zai iya cewa to kenan sai gona ka ta sha ni ruwan sha ina ganin ruwan yana ƙetare gona ta ƙasar gona ta ba zan ja shi ya shiga ba sai in bar shi ya wuce gonaka ka sai suka zo gurin annabi suka bashi labari kaji kaji ya rasul abin da ya faru sai manzon Allah yake cewa aski ya zubair summa arsil ma'a ila sharika ya zubair sha shayar da gonarka idan ka sha sannan ka saki ruwan ya wuce zuwa gonar makocinka fa ghadiba al-ansari sai mutumin madina ya yi fushi kawai shi ne ya bata rai ya turbune sai ce ya rasulallah a gaba annabi an kana ibn ammik wato wannan dan dan gidan baffanka ne ko subhanallah subhanallah ban sani ko kun gane shi zubairu dan gidan baffa annabi ne da yana da dangantaka da manzon Allah wato dan dan wato dan dan uwanka ne kaga wannan yana nuna tun a da can din ma shugaba dole sai yayi hakuri kuma yanzu din zaka iya yin wani abu a ce ai dan saboda kaza ne ai ya tafka wa manzo Allah nan man- o- o- magana fatalawwana wajhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai kawai sai fuskar manzo Allah ta ta turbune ya bata rai shi annabi yana ganin wannan hukuncin yayi shi ne da wahayi dan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahiyuha annabi baya magana akan ra'ayi da son zuciya wahayi ne kawai shi annabi yana tuciya da wannan cewa duk abin da ya yi hukunci Allah ne ya yanke amma yau ga wani bawan Allah an yanke hukunci ya ce shi bai yadda ba ga Allah ba sai rai ya ɓaci ba sai ya dawo kan Zubair ya ce asqi sun mahbisil ma hatta ya bulugal jadr ya ce Zubair shi na za Rasulullah ya ce sha ruwan ka riƙe ma ruwan kakka saki ruwan sai gonarka ta sha ta ƙoshi sai ruwa ya fara bugun katangar gonarka mana sasannin gonarka duk ko ina ya samu ruwa gona ta ƙoshi dam kaga kamar za ta yi maka barna daga baya ka sake shi kai kuma wannan shine hukuncin da aka yi a lokacin manzo Allah ya yi wannan hukunci ko da daɗi ko babu daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan ne don ya yi adalci ba wai don goyon bayan ɗan uwansa ba Allah kiyaye annabi ya wannan Allah kiyaye Zubairu ya je sha ya sha ya sake wa mutumin Madina ruwa shi ma sha ta dalilin wannan abin da ya faru kaga an samu rashin jituwa yi da shine Allah ya saukar da wannan ayar fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wa rabbika na rantse da ubangijinka sai ka fara fassara wa rabbika din na rantse da ubangijinka sannan sai ka ce fala yu'minuna kenan mutane kenan kenan kana nufin wallahi mutane ba za su taɓa yin imani ba hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum face sai sun sanya ka ka zama wato alkali akan abin da ke gudana tsakaninsu na saɓani fala wa rabbik wallahi mutane ba su da imani ai laysa al'amru kama yaz'umuna annahum mu'minun thumma la yardawna bi hukmik lamarin ba haka yake ba kamar yadda suke zaton suna wai muminai amma kuma ba za su yarda da hukuncinka ba wa rabbik ko kuma ka ce fala ka tsaya anan ai al'amarin ba haka yake ba wa rabbika ya muhammadu na rantse da ubangijinka la yu'minuna mutane fa ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun sanya ka ka zamanto mai hukunci kuma su yadda da hukuncinka fi ma shajara bainahum dangane da abin da ke gudana na sabani a tsakaninsu bayan wannan sun la yajidu fi anfusihim harajan sannan ba za su samu wato wata shakka ko kunci shine harajan a cikin zukatansu min ma qadaita dangane da hukuncin da kai ba wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya miƙawa wa yanqadu li amrika inqada wa yanqadu li amrika inqiyada su miƙa wuya ga al'amarin ka miƙawa kaga wannan aya sai ta zama bulala ga wannan bawan Allah a farko sai kuma ta zama bulala mu ma gare mu wallahi za ka iya faɗin wannan ka ce wallahi wallahi ba ku da imani idan ba ku yadda da hukuncin manzan Allah ba wallahi zai duba ka da imani idan baka yadda da hukuncin da manzan Allah ya yanke akan komeye ba wasu malamai sun ce wai shin waye wannan mutumin ne wannan mutumin da ya jayayya da da da zubair wasu suka ce shine hatib ibn abi balta hatib ibn abi balta shi hatib ibn abi balta ya halarci yakin yakin badar sahabi ne sananne sai da suka fita a wata riwaya sai ya je gurin al-miqdad sai ce wa aka yanke wa hukunci tsakanina ni da zubair kamar lokacin an kai labari ne ga manzan Allah a wannan riwaya da ake faɗa kenan kamar an kai labari ga manzan Allah salsar ya yanke hukuncin ba ba ba a gaban su ba sai shi ɗayan sai yake tambaya sai yake cewa a wane ne a aka yanke hukunci shi ne sai yake cewa a yi ɗan baffansa ya ba a yi mutumin naka a yi irin irin irin ɗan gulmata ɗin nan a yi ɗan uwansa ya bawa cewa ya ɗan uwansa sai ya sha sannan a saki wannan a lokacin akwai wani da yahudi sai ya fahimci kamar akwai nau'i na na suka da ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi da yahudan fa sai yake cewa qatalallahu haula Allah ku tsine waɗannan mutanen yashhaduna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu rasulullah rasulullah yanzu mutanen nan kun shaida cewa muhammadu manzon Allah ne thumma yattahimunahu fi qada'in yaqdi bainahum kuma ne irin musulmi ne inji ba yahudi ba a cikin lokacin yace Allah wadaran waɗannan mutanen wai sun shaida cewa muhammadu manzon su ne amma kuma muhammadu ya yi hukunci tsakanin suna ganin wani hukunci ya yi zalunci yace wa ainullah na rantsi da Allah لقد أذنبنا ذنبا مرة في حياة موسى عليه السلام مو من تقوين وني زنبي أرايور أن موسى عليه الصلاة والسلام أدم موسى يكينا زواغا أتوبا tuban nan sai ya ce uqtulu anfusakum ku je ku ta kashi kawukan yace mu mu a zamanin mu da muka yi laifin da muka je gurin annabin mu ku ya ma muku hukunci ma mai sauki ba amma mu a zamanin mu cewa yayi ku je ku ta kashe kawo kan ko ku tulu an fusa ku yace mu dan yahudawa muka je muka aikata ka muka ta kashe kawo kan yace fa balaga qatlana 70 alfan fi ta'ati rabbina hatta radiya anna sai da muka ta kashe kawo kan mutum dubu saba'in muna yi wa Allah da'a saboda ya faɗa ta harshen annabin mu kuma mun yarda kuma Allah ya yarda da mu in ji ba yahudi شيء ثابت ابن قيس بن شماس يكي أما والله إن الله لا يعلم من الصدق لليني الله يسن جسكيا قرين ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلت والله إذا محمد زي شيء كشكينا زن كشكينا وشين سي يتي فأنزل الله في شأن حاطب ابن أبي بلتعة سي الله يسوكل لو أن الآية أكان حاطب ابن أبي بلتعة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم imam hafiz ibn hajar ya kawo wannan kisa din a cikin fatul bari sai dai wasu malamai suna cewa imam wahidi da malamin sa sa'alabi da mahdi su suka ruwaito wannan a cikin wato asbabun nuzul kuma sun dogara ne da abinda ibn abi hatim ya fidda shi wato da riwaya mursala wacce dai ta farko din ita tafi inganci sama da wannan haka wannan aya yan uwana tana nuna mana wajibcin bin Allah da wajibcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulai ai kaga mu'mine na kwarai in dai aka kira su zuwa ga Allah da manzon Allah ya hukunci a tsakanin su kawai abin da suke cewa mun ji mun bi mumini na kwarai inda an ce annabi ya faɗa baya sabawa idan an ce Allah ya yanke hukunci baya sabawa ka duba malam ba yahude zai ce a kai shi gurin annabi ya mai hukunci to yanzu ni da kai sai a zo a ce annabi ya ce a daina kaza sai su ki su daina yahud ba yahud su miƙa lamarin ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu mu musulmi da muke musulunci muka yadda da Allah muka yadda da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a zo a ce mana ga hukunci annabi ya yanke sai ga mutum yana "Ah, shi gaskiya wasu suna fifita ra'ayin a a a a a a wato wato kawukansu ko ra'ayin malamansu ko ra'ayin jama'arsu ko ra'ayin menene menene dinsu akan ra'ayin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kaga wannan yana nuna mana hadari kwarai da gaske fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to sai Allah ya ce mai kuma ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا na'am وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما na'am ولهديناهم صراطا مستقيما
Allah madaukin sarki yake cewa walau anna katabna alaihim yau da a ce mun wajabta a kansu lau anna katabna alaihim ai faradna wa aujabna alaihim muka wajabta a kansu a ne kutulu anfusakum cewa ku kashe kawo kanku da kanku da kanku kamar yadda aka ce wa yahudawa banu isra'ila sai wannan a wai min diyarikum ko kuma ku fita daga gidajenku kamar yadda aka umarci banu isra'ila bil khuruj min masr aka ce banu isra'ila su fita daga misra ma fa'aluhu to kenan da ba za su aikata ba Allah tabaraka ta'ala yake cewa kenan abin da ake nufi anna ma katabna alaihim illa ta'atar rasul wa rida bi hukmihi mu ba abin da muka wajabta musu illa yi wa manzon Allah da'a da kuma yadda da hukuncin annabi din sallallahu alaihi wa alihi wasallama ولو أننا كتبنا عليهم القتل والخروج عن الدور ما كان يفعله ashe kenan da za mu ce ku kashe kawo kanku ku fita daga gidajenku kamar yadda muka wajabta wa waɗanda suka gabace ku ashe kenan ba wanda zai aikata wannan illa qalilun minhum sai kaɗan daga cikin su kenan wasu malaman suka ce wannan aya din ta sauka akan sabit ibn qais shine illa qalilun minhum sai kaɗan daga cikin su ma'ana sabit ibn qais yana cikin waɗanda in an ce a je a kashe kai da kai din zai yi saboda ya faɗa ƙarara kamar da muka karanta a riwayar cewa shi in annabi ya ce je ya kashe kansa da da- ya kashe wasu sai kashe sheniya shi ya yadda zai yi wannan to sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a a a- ya ya yabi da yawa cikin sahabbai saboda ƙarfin imaninsu da da'a da biyayya da ladabi da suke masa ba- ba- babu ja da baya babu babu gudu babu ja da baya walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi Allah ce da a ce mutane sun yi aiki da abin da aka yi musu wa'azi da shi na da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yarda da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallama la kana khairan lahum wallahi da wannan shi ya fi alkhairi gare su wa ashadda tasbita kuma wannan shine ya fi tsananin wato gaskatawa ga imaninsu da kuma tabbata da shi wannan imani nasu to sai ce kuma wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima aiko da mun ba su lada ajran aziman sawaban wafiran min ladunna daga gare mu da mun ba su lada mai tarin yawa daga gare mu wala hadainahum siratan mustaqima kuma lalle da mun shiryar da su shi hanya madaidaiciya tsayayyar hanya ba fandararriyar hanya ba wannan duk bargo ne na waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah kuma suka yi masa da'a a ganin Allah yana nuna mana hali irin namu ka duba al'ummar da suka gabata fa su abin da aka wajabta musu ma in sun yi wani abin da laifi sai a ce ku je ku kace kawo kanku wannan ya rabke wannan wannan ya doke wancan wannan ya kashe wannan wannan ya make wannan shine fa sakamakon tubansu a ce kuma duk kowa ya fita daga gidansa ku fita amma mu me aka ce mu yi? mu bi Allah mu bi manzon Allah kuma mu yi istighfari yanzu ba mu fi morewa ba hukuncin mu bai fi sauki ba to shine Allah ke cewa to yanzu wannan mutanen ku da cewa aka yi mu yi wa- ku yi wancan to ya za ku yi kenan ba wanda zai aikata a cikin ku sai kadan ko wannan zargi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake to sai ce me kuma
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين na'am من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين na'am وحسن أولئك رفيقا na'am ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
Allah madaukin sarki ke cewa sakamako ne ga waɗanda suka bi Allah suka bi manzan Allah wa man yuti illaha war rasul wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah ata Allah ata Allah fi ada'il fara'id yayi wa Allah da'a wajen bayar da farillu war rasul fi sunan wajen tsayawa da riko da sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa jami'an to irin waɗannan mutane fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim lalle suna ta- suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina cikin annabawa in ka bi Allah ka bi manzon Allah albishirin ka za a tashe ka cikin annabawa Allahu akbar zama da su kurum da za ka yi annabawa ai morewa ne wasu kuma kana cikin siddiƙai والشهداء كما كان تكني شهيدي ذا أحد أكد الشهداء أحد الشهداء بدر الشهداء الأحزاب شهداء na duniya gaba daya kana tare da su saboda ka bi Allah ka bi manzon Allah kana cikin su kuna gaskiya saboda ka yi riko da sunnan annabi wasalihin kuma za a sanya ka cikin salihan bayi shahi shuhada irin su abubakar abubakar ya shiga ciki da su umar da su usman su ali duk wannan duk shahada suke duk mutuwa shahada suke siddiqi kuma irin su sai na abubakar shine dama duk al'umma siddiqi kowane annabi siddiqi ɗaya ne kowane annabi yana da siddiqinsa annabi ya ce wasu siddiqu ummati abubakar siddiqun al'umma ta shine sai da abubakar dalika fadla yuti man yasha haka Allah ya ga dama ya bashi wannan falala din to zaka tashi cikin su abubakar da umar da usman da ali wasalihin da salihan bayi sauran sahabbai kenan su abu huraira jabir bin abdullah Abdullahi bin Mas'ud da sauransu wa hasuna ula'ika rafiqa kai abokantaka da waɗannan yayi kyau ma dalla da rufaqa'un fil janna ma dalla da abokane a gidan aljanna irin waɗannan zalika alfadlu min Allah ai wannan falala ce daga Allah tabaraka wa ta'ala wa kafa billahi alima lalle Allah ya isa ilimin shi ya isa ma'ana Allah ya isa ya zama mai cikakken ilimi tabaraka wa ta'ala to saboda hadiri ana nuna mana shi akwai hadiri kwarai kuma da mun kafin mu zama kusa akwai hadiri muna kan gabar aya ta saba'in daidai za mu dakata a nan kuma ba za mu amsa tambayoyi ba sai a kira sallah mu sallah don akwai masu zuwa daga nesa Allah ne da kowa gida lafiya sati ne zuwa sai mu dora bi mashi'atullah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk